الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقائم بما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداده العظيم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اغفري لنا بهذا المحضر والتعطف بنظرة تأتي لنا بالزفر muna cikin alhassan alhamis masali na biyar wanda ya shi cikin inda allah ya yi mamazan allah sallallahu alaihi rantsuwa don tabbatar da ko tabbatar darajar mazan Allah wani shi Allah cewa Allah ya rance mashi shi ne kasmu da halajen tunahu ya mazan Allah rantsuwa don ya tabbatar da daraja ta wurin shi Allah bai bukata sai ya yi taki to balle ya rance to Allah ya rance mashi shi da shi ina rantsuwa kai kana da daraja matabbaciya gare ni da ya kawo su magana wanda jin da zahawa da cewa sauransu an ya kawo nuhun wani kalimar ma ya sturu ma an tabi ne mata da kakkani majinu waɗanda laka la'adar biyar mamnun waɗanda ka la'ala hulukin azim sannan ci fasattu da su da wayu su da ayyukun maftu can ƙarshe da yana ta mayar da maganganu masu nauyi ga su waɗanda suke kafirai ba da jagora zana cewa hammazin wala ta fi kulla hallafin mahinin hammazin mashaɗin minamimin manna'in lil ghairi mawtadin asimin hotillin ba da zalika zamimin an kana zamanin wani bayan ya yi manzo Allah su da sa bayan rantsuwar shi kuma ya faɗi irin aibobin makiyan shi waɗanda mai waɗan aibin makiyan kakai yake yabo da kuma waɗannan girman daraja da tattalin ni'ima da yau maza Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma da mishi magana wadda za ta sanya ya mai zuciya ta kwantar mashi da hankali da ba shi nasuwa cewa waɗannaka la'ala hulukul azim tun kuma can abin da ya kasance ma an tafi majnuni sai da ya kawo nun wal qalam wa ma yasburu duran suwaci ne ce ma an ta kuma sai ka bin ni'mata rabbika ma an ta bin ni'mata rabbika bi majnun ne ce inna laka sauran qala al wasidi wasidi yace wannan aya da sauran abin da ya shigo cikin nun asna alaihi Allah ya yi min manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam bi husni qabulihi lima asdahu ilayhi min ni'amihi da kyakkyawar karɓuwar shi ga abin da ya ba shi na ni'ima ya to ya karɓe shi karɓa wadda dace wa fadalahu bi dalika ala ghairihi da kuma ya yabe shi akan daraja da fifiko ne akan haka fifiko shi akan duk wanda ba shi ba لأنه دوميسي مزال صلى الله عليه وسلم ألا جبله على ذلك القلوب يا علي تيش أكم ونن نبيكما سكاو وإنك لعلى خلق عظيم حقيقة كي إنك كان كان نبيكما سكاو وأنا قلت على خلق شين حقيقة مجر wannan jiki da ake gani jinka ce wadda an ka zubo mutu a ciki wancan shine alkolo in suna da kyawu su za a yi mu'amala mai kyau da kai ko bayan mutuwarka in kuma ba su da kyau su za a baka mummunan mu'amala ko da bayan ka mutu aka shayi ya'yanka da wanda ba su ba su ba dangance ka da wannan subhanal latifil karim al muhsinil jawadil hamid alladhi yassara lil khairi wa hada ilayhi thumma athna ala fa'ilihi wa jazahu alayhi ce tsarki ya tabbata da Allah wannan mai tattausan jin ai mai girma da karimci Allah da shi zai kyautata wa ga halitta ta kuma ya masu baiwa kuma shi ne abin yabo kuma shi ke yabo da godiya ga wanda su cikin wanda suka bi shi Allah da yake shi ya sauwake alkhairi ga wanda yake mai alkhairi kuma shi ya shiryar da mai alkhairi zuwa ga alkhairi kuma sannan ya yabi mai yi shi ya yi shi ya kore shi ya sa a yi shi ya hore maka yi kuma in kai Allah shi yabe ka bayan ya yabe ka ya gode maka bayan ya gode ba kuma waje zabu alayhi ya saka akan wannan tunda Allah ne da bayi dai ya ce a yi an yi to ya ga magana ta kare magana yabon wanda ya yi ya ka ga wata bauta so inda ba dan karimci na Allah ba to ya har ya yaba cewa kuma sai ya ba da sakamako da ku da aikin ku duk Allah ya yi to sakamakon mai Allah zai ba amma saboda karimce shi shi ya yi abun shi ya sauke maka alkhairin shi ya shirya da kai zuwa ga yin shi kuma da kai kuma ya yabe ka sannan kuma ya saka maka a kan shi don nuna tsananin jinkai da karimci da kyautuka na Allah subhanahu ta'ala subhanahu ma a gabar na walahu sarki ya tabbata gare shi Allah mai mamakin gamewa da yawa baiwa ubangiji subhanahu ta'ala wa hausa ifdalahu mamakin yawan yalwar fadala ta Allah subhanahu ta'ala bayan ya gama wannan sun masallahu sannan ya soyance mashi bakin ciki an ƙaunihim daga zancen da suke na wulakanci da ƙaryatawa gare shi ba da haza bayan wannan da ba wa da kubihi da abin da Allah ya mai alƙawari da shi min iqabihim na zai masu azaba tabbas wa tawaqqulin da masu narkon azaba da ƙaure ta ce fasa tubus da wasu karbu da su za ka ga abin da za masu su ma za su ga mugun sakamako na abin da suke gaya maka da aikata maka kaga wannan kawai ana so ce musu yake cikin aibari ai za mu sha kallo in mun rayu in an je layara ai za su gani irin wannan ne a so ce mashi bakin ciki al-talas al-aya ayu guda uku da suka biyo wannan da su tuso su da ayyukan mutum zuwa karshe ثم عذاب بعد مدينه ala zammi aduwihi wa zikri su'i khuluqi sannan gurin da ya ƙara nasan mai da zuciya bayan ya yabe shi kuma sai ya biyar da zargin makiyi ne da ambaton mummuna ɗabi'a makiyi cewa duk wanda ka da wannan bakayyajiya ba mutumin kirki ba ne ba abin yabo ba ne ga raka wa addi ma'ayibihi da lissafa ayyuban naƙin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutawalliyan dalika bi fadlihi yana mai biyar da fadalati akan wannan wa mustansiran li nabi sallallahu alaihi wasallam yana mai taimakon annabi ne sallallahu alaihi wasallam fa zakara bid'a asharata khasbatan ya ambata dabi'a iya da goma min hisalin dhammi fi da dabi'u na zargi wanda ke cikin makiyan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bi qaulihi ta'ala da ta'ala ta'ala ya ce bala bil mukadzibi ko wa dulaw bi badin la tadi kullu halafin mahin abbazin masha'in bin namim manna'il lil khair mutul hasim hada ce mai butulle dan neman mai katanci butulle yace ba da zalika zane kuma shege ƙarin shigantakar ba da zalika zani to wancan ɗabi'u da aka faɗi duk naya da nauni ta da duk shi haɗa wancan mawayar ɗabi'a to amma a ce mai shege to shi yana da ja sai ku yi ta kube ta wurin wata ta ga shigantakar za a yi kiɗa ya yi ta tabbata ita ya ce ke muhammadu sallallahu alaihi allah ya saukar da wasu ayoyi ya zazzage da ya ci mana mutunci kula halabin mahina kaga mahin wulakantacce kamar ka ce tiyar da shi wulakantaccen banza mara daraja amma zimmashi dudun na yadda amma ya ce ba da zalika zalibi ko ki waɗa man gaskiya ko in kashe kaga inda bai san shege ba ne za san shege ko to kuma ga takobi ne ta ce to ina zama ka dole waɗa ma gaskiya ubanka bai iya saduwa da mace kuma ga dukiya yana da ita idan ya mutu ba haifi ɗa da shi ba to wanda komi ga al'ada to kuma baya haihu bai saduwa da mace saboda gudun kada in hasarar dukiya sai na ba da kana ga mai kiwon rakuman gidanku shi ya man ciki da ga gaskiya kai dan dan wane ne mai kiwo dan uban ka bai saduwa da mace ya bai da takun ce ne manzo Allah ya gaskiya aga ya ta ya shegantaka ta ya dawo ya gane shege amma zan masha'in bin mim man na'il la khair mutad asim ce utullin ba da zalika zanimin ka dai su kuma ka gano aka ce utullin aka tabbatar cewa wurin nan ba abin kirki ba an kana da malin gobe zuwa ƙarshe to da an yi wannan ne saboda a ƙara tsanciyar manzan Allah bakin ciki a ƙara na tsamai da zuciya ta yi sallallahu alaihi wasallam ba ma mutumin kirki ba ne ka ga mutumin kirki ya kushi da kai ya gaya maka magana mai ciwo ka yajin zai amma ta to wanda kana ma kula shi wannan dan iska na ruwa na da shi kamar Allah ce wannan dan iska na ruwa ka da shi kuma ya ce maka alam baka san shi ba shine mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza da wannan ma dan iska na ruwan ka shi shine ba na haka aso ce mishi bakin ciki na'am ila qawlihi asadirul awwali summa khatama dhalika sannan Allah ya cika wannan bil wa'id sadiq da alƙawlin narkon alwa'id wa'idi as-sadiq na gaskiya ita ma bi shaƙa'ihi da cikar rashin arziki shi arziki rashin arziki ya cika gare shi ne Allah ya mishi wannan wa'idi ba daga cikin al-ibaru bil gaibi cewa zai cika haka nan mara arziki sai ya shiga wuta kaga da ya zo musulunta ai da manzon Allah kan sai a ce to ya Allah zai ce mara arziki ne kuma gashi ya musulunta yanzu ya yi arziki to wanda Qur'ani manzon Allah ya tabbatar da cewa dan wuta ne to shi ko gaibi ne amma maza Allah ya faɗi ba yadda za a yi musulunta sai ya shiga wuta sani sulin ya saƙar to da ya musulunta ba ba ta yi ba tun maza duk da cewa gaibin dan bai cika a rayuwa ta ba to ya ce sai ya shiga wuta kenan duk ya gama rayuwa ta da hange shiga can ma cikin wuta an ya shiga mara arziki ne wannan shi ne wannan ya cika maganar da wa'idi narkon azaba na gaskiya bita ma bi shiga ya cika da cikar rashin arziki shi wa khatibati bawarihi da cikar bala'in shi da rashin arziki shi ne halaka shi bi kauli cewa sanasi wa Allah hudu ba dai shiga ta kaka ta gama ba rabi da shi sanasi mu da sanu za mu yi mashi alama halal hudu mu kace mishi hanci ba a kashe shi ba kaga da ganga an kai mai dan keta kowa ma ya gama ganda kaga mai farkakken hanci to shi ne wannan da Allah ya bata baci ba guda ba wajen goma sha wani abu in baka sani ba wancan mai hanci a a kai baka san wani ba wanda Allah ya la'ana ai shi ne mai manzon Allah kaza kaza kaza wanda ya kai rashin koyo wanda Allah ya ce sun so ai shi ne wannan alama da aka yi shi a farke mishi hanci فقالت نصرة الله تعالى له أتم من نصرته لنفسه to kaga taimakon da Allah ya manzo Allah sallallahu a ko ina barantana ba ga irin wannan to ta zama ita ce mafi cika bisa ga manzo Allah ya tsaya ya taimaki kai ne ba hausa ya ce wanda Allah kawa wada shi ba yi to kaga da duk aka irin wannan takakka sai Allah ya rama wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don gwada ma ka taba wanda ba a taba kuma ka zagi Allah ya yi maka sauki idan ka zagi Allah ka tuba shi kenan sai a rabu da kai da kai da Allah sai koma kuma yanzu ma ba ruwa kun kai ba ta bayan ka zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a kama a kama ka ce ka tuba eh to ka tuba da la ka tuba to ku tafi kashe shi sai an kashe mutum ko ba aka sai ba matacce ne da aka matacce yanzu Allah ɗaya sai ya kasu cikin makiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya aishi albarkar rayuwa ya aishi komi duk da sifar su in ka duba za a ga cewa ta canza bisa ga wadda su kuma ƙarshe a cika mummunan cikawa na waraddu ta'ala raddin ubangiji da yake ala aduwi ga makiyin manzan Allah su taslama a bulagu ya fi kai matuka min raddihi daga raddin manzan Allah a ce shi zai raddi da kai ne to ya bari Allah ya mishi ya kai matuka wa asbatu kuma ya fi tabbata fi diwanin majdihi a diwanin girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam